kuma ya san nasihi da mansuri zai ce wa ma wazzaka Allahu min kitabihi harfa Allah kuma ya bai gadar maka da ko harafi ɗaya na littafinsa ba bayan kunta kama ta kulu wa lasta kama ta kulu ba a habirni an kawun Allah azza wa jalla سيروا فيها ليالي وأيام سيروا فيها سيروا فيها ليالي وأيام آمين yace to in ka bai yace ainihin abinda kake faɗa ka ba kamar kai da kai kake kamar da kake faɗa bane amma haka ne ne kamar da kake to ba ni bayani inda Allah ta'ala ce siru fi hal layali wa ayyamin aminin me yake nufi aina zalika min al-ard a ina ne wannan قال أحسبه ما بين مكة والمدينة to ka gani ka ga wannan makuma a sabuhu ai ka ga ba ilimi ba ne ka ga zato ne ai sai ce ina ina tsammanin tsakanin maka da wani ne ne sai abu abdullahi ya buba ya ya rubu sabon sai ce da su ta'lamuna anna nasa yaqba'u alayhi yaqba'u alaihim bayna al-madinati wa makkah kun san ana ana ana ma mutane fashi tsakanin maka da madina siru fi halayali wa ayyaman aminin sai ce ina tsanan tsakanin maka da madina shi ba ana fashi tsakanin maka da madina ba wato uka ga amwalin a dauki dukiyarsu wala ya umarnuna ala an fusin wa yi kutar hukun ba su amintu ma a kansu ba ana kashe su ba ma kawai ana fashi ba ana makisa akan akan ɓace dukiyar mutane a kashe su فسكت أبو حنيفة يشعر فقال يا أبا حنيفة أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا عند الله تعالى ومن دخله كان آمنا با أين ذلك من الأرض أيناني والنور اللي أمت يشغل أمينش قال الكعبة كعبة قال آه أفعلمتم أن أن حجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق هنا وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها وسيتي تكره غني كان كذا لوكشن ده حجاج بن يوسف يسا مجيجيوا akan ibn zubair ya kuma kashe shi to ya kasance amintacce shi ibn zubair din ke misali ya amintu kala fasakata abu hanifa ya shigo وقال أبو بكر الحضرمي جئت بذاك الجواب في المسألتين أولتين سي أبو بكر الحضرمي يتي إن زما فانسانكا يتي ما أبي عبد الله عليه وإن أمس وإن تبوي غلبي فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقال ما أقائمنا أهل البيت من سيروا فيها tare da ƙayin ne insha Allah in ya bayyana aminin kam lalle kam cikin aminci wa amma qawluhu wa man dakhalahu kana amina faman baya'ahu wa dakhala ma'ahu wa masaha ala yadihi wa dakhala fi uqdati asabihi kana amina wannan na dan gutsuro mana kadan daga cikin hadisi wannan dan ƙari ne akwai ƙarin batun siru fiya layaliya wa ayyaman amini amma hadisi na da tsawo idan mutum yana bukata yana iya duba ila da shara jiya mun ce akan addu'a shi ne muka ce a kafi ko na manta amma wannan ila da shara'i ne mutum yana iya duba babi na 81 hadisi na biyar da tsawonsa a cikin ila da shara'i wannan bangaren su ne aka kawo to kaga wannan wannan wannan muna cewa irin akwai akwai a ta kansa tana da zahirin ma'ana amma kuma tana da koyayyen ma'ana ta yi zahirin ma'ananta nan da nan a ce wannan ɗakin ake nufi to amma kuma in ka aka ce masa to aka ce aka ce maka to ya aka yi wasu suka shiga wasu ma cikin aminci ya kuka ce eh ko ba wato wannan eh, an yi umarni da amintar da mutum kenan shar'an in an tsorata shi an tsafa ma shari'a sai mu ce eh a zahirin ma'ana haka ne amma hakikatan ma zai auku hakikatan wannan amri din zai auku shar'an wata korina amma a wani lokaci an fahimta ai to kaga yanzu wannan eh, wannan ya nuna cewa mutum da an ce wanda ya shige shi yana cikin aminci yana nuna ya nuna kenan bis da- ya zama lazim ne ku amintar da wanda ya shiga ko yawa, lazimi ne ku amintar da wanda ya shiga idan mutum idan mutum ya shiga ya shiga wannan mahalli aka tsorata shi ba kaga an saba ma shari'a wannan abin da muka karanta hak- abin nan wa- koyayyen ma'ana ne koyayyen ma'ana ne na wanda ke shi kuma abu hanifa kaga irin koyayyen ma'ano- ma'anonin shi ba zai san wannan ba amma ya da awon ya sani shi kaji ya ce asibuhu bainama makkata wal madina to a cikin tafsirin ayashi man da kalahu kana amina daga imam sadiq alaihi salam ce man dakhalahu huwa arifun bi haqqina kama huwa arifun bihi kharaja min dhunubihi wa kufiya hamma dunya wal akhir to kaga wata ma'ana kuma ta kana aminan ige wanda ya shige shi ya san haƙƙin kamar yadda haƙƙin yake to zai zai zama ya amintacce in ya shiga wannan muhalli ma'ana zai fita daga zunubi kuma za a fita za a kiyaye shi a rayuwarsa duniyarsa da lahirarsa lafiya lafiya ba mana amina ke kaga wanda wanda wanda ya hajji lafiya lau ya san ma'anan hajji da haƙƙin hajji don da mutane ba su san hajjin haƙiƙanin hajjin ya je zai dawo lafiya lau amintacce daga zunubi an yafe masa duniya da lahira kuma lafiya a cikin kafi da kuma tafsirin ayashi har wala daga imam sadiq alayhi salam man amma hadha albayt wa huwa ya'lamu annahu albayt alladhi amarahu Allah azza wa jalla bihi wa arafana ahad albayt haqqa ma'rifatina kana aminan fid dunya wal akhirah wanda ya ya nufaci wannan ɗaki amma ma'ana ya- ya nufata wanda ya nufaci wannan ɗaki da- da da- da nufin hajji ko umra yana mai sanin haƙƙinmu Ya- yana sanin cewa kai wannan ɗakin ɗakin allah ne kuma wanda allah ya umarce shi da- da ya hajjanta kuma ya san ha- mu- ya san mu'adar bai yadda ya kamata a san mu to ya san ya san a yi mata adar bai ya san kuma wajibinsa ne ya bi su to zai zama amintacce duniya da lahira a cikin majima daga imam bakir anna man dakhalahu arifan bi jami'i ma awjabahu Allah alayhi kana aminan fil akhirati min al adab da'im wanda ya shige shi yana sane da ab- dukkanin abin da Allah ya wajabta masa a kansa to ya zama amintacce duniya da lahira an adam mafiwan ya zama amintacce a lahira daga azaba da madawwami a cikin kafi kuma har wala daga gare shi ne imam sadiq fi adiyati du- du- a wajen addu'a da ake inda a shiga mak- ma- a ɗakin kaba akan ce allahumma innaka qulta wa wa man dakhalahu kana amina fa aminni min azabin nar Allah ka ce wanda ya shiga wannan ɗaki amintacce ne to Allah ka amintar da shi ni daga azaban wuta kaga wanda ya shige shi ya zama amintacce kaga az- amintacce daga azaban wuta a cikin tafsirin a yashi har wala ne daga imam ja'far sadiq ya ce man da halajinsa mustajir bi yana ba neman jawabi da shi to zai zama amintacce daga fushin Allah to kaga fushin Allah aka ce ana kaga yana iya fuskantar fushin askarawa ko amma amintacce ne daga fushin Allah to haka kuma wanda ya shige shi daga cikin dabbobin daji da tsuntsaye shi ma amintacce ne daga a kama shi ko a cutar da shi har sai ya fita harin to kun ga wannan tashri'i ne wannan hukunci ne na shari'a inda za a ga barewa ko gada ko a harami me za a yi mata ba ka ba ta ta harkar da kai naka aka kuma ko tsuntsu shi ma amintacce ne ba a kama tsuntsu a wannan mahalli har sai ya fito kaga wannan shari'a ne idan mutum ya je maka ya mangara tantabaran harami ya yanka ya ci ba ya yi laifi sai da suna cikin aminci an amintar da su kaga shi ya ci amana ne alawala daga gare shi dai imam jafar sadiq na alayhi salam ya ce idan idza hadasa al-abdu fi ghayr al-haram jinayatan thumma farra ila al-haram lam yanbaghi li ahadin an ya'khudhahu fi al-haram idan mutum ya aikata bawa ya aikata wani laifi ba a harami ba jinaya kamar ko kisan kai ko wani laifi ne ya aikata ko jin wani ciwo duk jinaya na iya daukan wannan ko da ke jinaya ya fi abubuwan abubuwan da ya shafi jini ake ce mai jinaya sawa'un kisa ko koma bayan shi amma an an yi amfani da shi ga koma bayan kisa in ya haddasa wani abu ya gudu ya je harami to bai kamata a kama shi a cikin haramin ba bai kamata ga wani ya kama shi a cikin haramin ba har sai ya fita kaga kenan kaga wannan shi ma kaga shari'a ne idan mutum ya ya aikata laifi ya shiga harami ya ba a yi sai a jira shi ya fito in ya fito sai a kama shi amma ba za a bi cikin haramin a kama shi walakin yi mana uku ga shi ci gaban magana walakin yi mana umin mina suki wala yi ba wala yi da wala yi suka wala yi kallon amma ba za a da ba amma za a hana shi daga kasuwa in ya zo siya ba za a sai da mashi komai ba kuma za a hana shi abinci da abin sha ba ma za a yi magana da shi idan mutum misali to a cikin haramin za a yi misali an fahimta wato in yi jinaya a wajen harami ne ya je harami sai a jira shi fito a kama shi amma in a yi haramin ne ya jinaya to za a yi tsaye da mashi a ciki وزاد أتفين كافي أو أنه واسي قال لأنه لم يرئي للحرم حرمته domin shi wannan bai kiyaye haram alfarman harami ba tun da ya je jina a cikin harami an fahimta a shara kun ga shi ai wa da halau kana aminan ya nuna kenan an umarni da cewa a amintar da wani zai shiga haram hatta mutum wanda ya laifi ba da a kama shi ba a cikin harami da sai a jira shi sai ya fito har yau a riwaya daga gare shi imam sadiq na alaihi salam ya ce man dufina fil harami amina min al fazil akbar ya ce duk da aka bizne shi a harami to ya aminta daga babban firgici ne babban firgici ta firgicin taso a ranar kiyama hudun an horin karshe an fito da wannan firgici din to za a mintar da shi kaga duk wanda aka dozna shi a harami shi in kowa da yake wajen haramin aka hori duk zai firgita amma ban da shi wanda aka bizne shi a nan shi ya aminta to sai aka ce da shi min birrin nasi wa fajirin aka ce aka ce masa da mutanen kirki da ba wani kirki ba wato kowa ne da hadda mutumin kirki da mutumin da zai aminta kala min birrin nasi wa fajirin nan kuma daga ƙarshe da fajirin din dai a harami aka bai da mutum inda aka yi wurin ƙoba ya birgita wannan babban birgi fa zai aka wa wani babban birgi tun ban da shi a cikin malla ya hadiru faƙi man mata fi adil haramai ne ba afahu allahu min al'amini wanda ya mutu a ɗayan haramin nan biyu haramai ne haramin makka ko haramin madina allah zai tashi shi cikin amintattu wa man mata bainal haramai ne lam yunshar lahu diwan wanda ya mutu tsakanin haramomin nan guda biyu ba za a daidaita masa diwani ba diwani ma'ana a daidaita takardunsa a yi mashi a hisabin filla-filla ke wa man dufina fil harami amina min al faza'il akbar wanda kuma aka bizne shi a harami za a amintar da shi daga babban firgici wannan to shine wannan wannan ko an zo rayuwar dangane da man da hala bukan amina na karanto muku wasu a daga ciki akwai waya duk dai ruwayoyin duk ana same su ne daga imam sadiq alayhi salam wannan daga abdullahi bin sannan ya ce na ji shi yana cewa idan abin farauta ma da halal harama mimma sida filhil idan aka farauci abu a hilli yana ma ce kamar shi hilli da harami wajen harami sai aka farauce shi kamar mutum ya harbi dabba kamar barewa misali a hilli inda ya halatta sai kibiyan ya shige ta sai ta gudu ta shiga cikin haram to sai ce to in dabba aka aka harbe ta a hilli sai ta shige harami yaya قال إذا دخل الحرم فلا يذهب ويذهب يذبحها إن الله يقول وسيرة أياشيني wannan mu shi ma a tafsirin ayashi da isnadinsa da alibin abdulaziz ya ce ma ya ce na ce ma abi abdullahi alaihi salam ji irtu bi daka qaulul lahi fihi ayatun bayyanatun maqama ibrahim wa man dakhalahu kana amina yace ai gashi an ce man da huwal haka yace kuma hakadir kulluhu mur مرجعي والقدري والهاروري والزنديق الذي لا يؤمن بالله sai ce to akwai ana da shiga minin murji'i na shiga da kadari da haruri wayannan duk waɗansu ra'ayoyi ne firƙoƙi ne yanzu sun zama tarihi sai dai asan kan samu suna da ra'ayi da ya kama da ina irin wayannan murji'a su ne wanda suke cewa komi suna cewa ai imani daidai ne a na kowa da kowa idan idan kana da imani to a imani ba bambanci tsakanin mutum da mala'ika duk ɗaya ne kowane da na annabi ma da na kowane mutum duk ɗaya ne imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk ɗaya ne inda aka bambanta wajen aiki to aikin kuma ba ruwanka da hukunci hukunci na Allah ne saboda haka ba ruwanka ko mutum da yake to ba daina da iman imanin shi irin na annabawa ne da mala'iku amma yana nuna na aiki yana kaza yana kaza da Allah na ruwanka a jinkirta an je lahira Allah ya sa abin da ya shi murji ake ma yanzu a kafin masu faɗa ra'ayi irin wannan sai ka ga mutum a ciki a cikin sai ka ga su ma abu ma suna da kungiyar addini sai ka ga wani babban su fasiki in ka ce wannan yana ka zai na ruwa ba zai imanin shi a inganta ba amma sai su sami wani wani wani bawan Allah sai ce mishi ya kafirta to ce shi wannan kafiri ne saboda shi a kidan sa bata inganta ba amma wannan fasikin tun da ya kida ta inganta shi ke aqida ne kawai yana wani wani gari ko harura ake ce musu kusa da kofa sai ana sun yi sansani a harura sai ana ce musu harura su kuma hawarije wanda suke cewa la hukuma illa lillah to shi kenan zai ce to kaga duk nan da zindiƙai wanda su zindiƙi kuma shi bai ma yadda akwai Allah ba to duk suna shiga sai ce la wala karamata wato sai ce man da khalahu wa huwa arifun bi haqqina kama huwa arifun bihi خرج من ذنوبه وكفي هم الدنيا وكفي هم الدنيا والآخرة ma'anansa wanda ya ɗaki ana sanar da haƙƙinmu kamar yadda yake zai fita daga zunubi kuma za a kiyaye shi bakan cikin duniya da lahira ma'anarsa ke ba yana nufin kowa da kowa ya- ya shiga ya zama amin ba to a cikin amali na sheikh saduk rahimahullah da nasa isnadin zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi daga jibril eh, da mika'il da asrafi hadisi mai tsawo a cikin shi yana cewa dangane da haƙƙin amirul mumini alaihi salam ya cewa eh, waj'altuhu alamul huda min ad-darara wannan maganar Allah ne wanda ke bukata ya karanta wannan yana iya duba amali na Sheikh Saduk da yake majalisai ne amali na kan ce yana da wahalan karatu saboda shi ba babi babi ba ne, majalisi majalisi komai kana iya gani a majalisi wannan majalisi na 39 cikin abinda Allah ta'ala ke cewa zurna abin da ke cewa yana cewa waje altuhu al'alamul huda min dalala wa babi alladhi uta bihi minhu wa baiti alladhi man dakhalahu kana aminan min nari wannan had- hadisi kursi muke cewa to daga jimlar abinda ka- Allah ta'ala yake cewa dangane da amirul mu'mini na sanya shi alamin shirya daga daga bata na sanya shi kuma kofa ta wanda ta nan ne ake zuwa mini na sa shi kuma ya zama ɗaki na wanda wanda ya shige shi ya aminta daga wutata wane ne wanda aka ba wannan matsayi amiru min alayhi salam to a cikin kafi shi ma da nasu isnadin eh, daga abdulkhalik akwai saikal a saikal ya ce na tambayi abu abdullahi alaihi salam dangane da fadin allah ta'ala wa man da khalahu kana amin sai ya ce da ni laqad sa'altani an shay'in ma sa'alani ahadun illa ma illa man sha Allah ya ce ka tambaye ni tambayar da ba wanda ya tambaye ni shi ne irin sai wanda Allah ya so ya tambaye ni qala man amma hadar bait wa huwa ya'lamu annahu بيت الله الذي أمره الله عز وجل في الدنيا والآخرة نجي نكرم دون أبايا نقول بعد سب بعد يوم سنة ما لفظ العين كاجر معنى من دخله كان أمنا كده shigen shigen shi akwai ruwayoyi daban-daban daban da- da amintuwan tsuntsu in ya shiga da gashi nan gashi nan gashi nan waɗansu aka wa'in surawa da suna da yawa wanda suka nuna dai maganin da na mu iya ce mishi ma'ana ɓoye da bayyane ne daga ciki akwai cewa idan tsuntsu ya shiga wurin kamar ya cikin ilalar shara'i da isnadinsa an tambaye shi wannan ruwayan mu'awaita bin amma ya ce na tambaye abi abdullah ko ku an tambaye shi kai dangane da tsuntsun mutane ba tsuntsun daji ba tsuntsun na gida na mutane sai ya shiga harin kaga ɗayarun ahali ba na gida kenan ba dangi irin su kaji da agwagi kenan ko na mutane ne ko kuma tantabaran mutane in ta yadda tantabaran su sai gudu ya je haram in a gidansa ne tunda su can suka rika suka rika gidajen tantabaru suna kiwo ba san ko ana yi a hijaz ba amma kasashen laraba suna suna wani gidan manya suna kiwon su su suna kuma yankawa ne to idan wani wata ta gudu ta je haram ne ba ko da ya yi mata alama a kafanta yana iya zuwa ya kama قال لا يمس لأن لأن الله عز وجل يقول ومن دخله كان آمنا yace ba za a taba shi ba saboda Allah ce man shi ma shigin irin wannan a da wani isnadin daban shi ma irin wannan cewa ɗairun ahali tsuntsun mutane ne sai gudu ya je can ya za a yi sai a kyale shi to kuma nan yadda a nan mal ahdaru faqi ya kawo cewa barewa azabi ya dukul haram qala la yu'ad wa la yumassal anna Allah azza wa jalla yaqul wa man dakhala kama barewa idan ta shiga ta shiga harami yaya yace ba a kama ta ba a cutar da ita la yu'ad wa la yumassal ba ta fita saboda ta ta zama mai tacciya to wannan a cikin uyun akhbar wula ya ce a babin abinda imam rauda alaihi salam ya rubuta mu muhammad bin sannan yana amsa masa wasu tambayoyi a ci- a ki- cikin i- i- illolin illolin abu wato dalilan yin kowane abu. ya ce kawo illan haji na abin ake nufi illa da sanin me yasa ake yi haji masar ya ce ainihin kamar bakuntan allah azza wa jalla ne da bidan ƙari da kuma fita daga dukkan abin da mutum ya aikata na laifi yana nema yana mai tuba na abin da ya gabata na laifinsa ya fuskanci abin da zai fuskanto kuma da abin da ke cikinsa na fidda dukiyoyi da wahalan tafiya da hatsari da barin sha'awace-sha'awace da da kuma yin takarube da ibadodi da kankan da kai da kudu da istikana da zuru duk daya da kuma bayana a ciki mutum ya bayyana a wani halin da yake wani lokaci ya sha zafin rana wani lokaci ya sha sanyi da kuma abin da ke tattare da wannan na amfanonin da mutane suke samu da kwaɗayi wajen allah da kuma tsoronsa da barin bu- bushewan zuciya da kaushin rai da mai- man- mantu- mantuwa yawan mantuwa da- da- da- da- da- da- da barin yanke ƙauna da kuma akwai kuma jaddada haƙoƙi da kuma yin marai yin marai kamar eh, wa'azi da don ta ki- ta ja- ta- ta kiyaye kanta da abin daga abin da zai cutar da ita ta yi abin da zai amfani ta gashi nan gashi nan dai ne yana batun irin eh, manafi yana wannan kuma kaga ma- ya- ya- yana yana yana yana yana faɗan abubuwan da suka shafi dalilan da ya amfano na kan da yake yasa ake samu a haji mai bukata yana iya karantawa a cikin oyo a barin rada insha Allah to sai magana ta gaba bayan an ce man da hana kana amina wa ana magana dangane da wannan ɗaki sai aka ce kuma bayan abin da duk man- man da hana kana amina ba cik- ba ƙarshen aya ba ne wani ɓangare ne na aya ci da ci gaban aya walillahi ala nasu hijjin baiti man istata ilayhi sabila kuma ga Allah akan mutane ma'ana Allah ya Allah ta'ala ya- wajibi ne a gare shi wato a- haƙƙinsa ne ke akan zuwa ne akan mutane sai aka ce lillahi alal nas wa lillahi alal ga Allah wani haƙƙi gare shi ke akan wa akan mutane alal nas menene wani haƙƙi hijjul bait hajjantar ɗaki wannan ɗaki na ɗaki magana man da halauka na nan manista za a ilayhi sabila wane ne ainihin ya zama haƙƙin allah na ya masa hajji ya hau kansa daga cikin mutane manista za a ilayhi sabila wanda ya sami iko na tafiya ya zuwa gare shi tabarkin zuwa gare shi wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin wanda duk ya ƙi ya mutunce kafara da kamar sai za mu za mu za mu za mu fahimta yana nufin akwai fasara wanda ya fi kama da shi ne ya yi mutunci ke man kafar amma wanda ya mutunci yana da ya sami halin ya tafi din ya keta shi ne kafara to eh, wa- wanda ya mutunci ya mutunci bayan ya sami halin ya ƙiyan haji to allah mawadaci ne dama ba yana bukatan hajjinsa ba ne ya sa masa ne don ya amfane shi to shi sun in ya in- in ya ƙi ya cuci kansa dama Allah ba ko da ya ce a yi haƙƙinsa ne a kan mutane su yi haji to in suka yi hajin nan amfanin hajin zai je wajen wani ne zai je wajen su kaga wanda ya ƙi dama Allah ba yana bukatar hajjinsa ba ballantana duk ba Allah ne zai amfana da hajin ba ballantana a ce ya ya- ya- ya- ya ƙi ba Allah haƙƙi na'am Allah ya sa haƙƙinsa ne a yi haji amma kuma amfanin haƙƙin yana komawa ga wani ga wanda ya haji saboda haka ne to Allah mawadaci ne ganiyun anil alamin mawadaci ne ga talikai dama ba ya bukatar su ko da ba ya bukatar su mashi haji shi ne da ya dora ya ce haƙƙina ne ku ne lillahi alal nasi حج البيت من استطاع إليه سبيلا wannan aya ita ta nuna wujuban hajji wajibi ne akan mutane kuma ta yi mishi kaidi da manistada ta ce akan mutane lillahi ga Allah wato ha- ha- haƙƙin Allah ne alal nasu akan mutane mutane duk cikinsu na mu- da sharaɗin imani Eh, to su minista za a wanda ya sami iko ilaihi ya zuwa ga ɗakin ne wani irin iko- iko sabila hanya wato yadda zai iya zuwa hanyar kuso zuwa zuwa ga ɗakin to akwai nau'in hajji mukan ce hajji hajji ya riga da zama rugadinmu amma asalin kalmar hajji yana nufin ziyara ne Eh, muna iya cewa hajjanta ya hajjanci ɗakin Allah ma'ana ya je ɗakin Allah to haka kuma muka akwai wani- wani nau- nau- nau'in hajji eh, eh, ziyara kuma da ake ci mishi umra Da wani lokaci ne ke cewa da itikafi da umra da hajji duk ma'anansu ɗaya a lokaci yana nufin lizimta ne lizimtar abu to eh, amma a- a- a- a- a nau'o'in ziyara din akwai wanda muke ce ma hajji hasata shi wannan hajji yana da lokaci ƙayyadadde da wa'insu ayyuka da ake ƙayyadaddu ana yi ne ana zuwa ne a watan zirƙada tun wata ana zuwa ne a watan zirƙada da zilhijja tun ma shawwal ana iya zuwa da shawar zirƙada da hijja kuma akwa- akwai wasu kwanaki da ake wa'insu ayyuka akwai a tsayu- eh, akwai ran tara ga wata a tsaya a arfa a- a taso a zo a kwana a muzdalifa a zo a zauna mina a kwana biyu ko uku a cikin kuma ayyukan akwai ana shi- ana shiga ma- makka daga nahiyoyi daban-daban ne akwai wani katin da aka tsaya a ihrami sannan akwai ayyukan da aka yi daidai- dai daban-daban wanda yake wasu a ce maka rukunai ne wasu wajibai wasu kuma mustahabbai kuma da waɗansu abubuwan da aka ce haramun ne mutum ya aikata wasu kuma aka ce musu makaruhai to akwai kuma waɗansu abubuwa da akan ce wannan in mutum ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya ba su ladan hajji shi zai in kuma ya ya- ya yi su hajji bai lalace ba amma ya rage darajar hajji shi da sauransu da sauransu to wannan shi ake ce ma hajji wanda yake ƙayyadadde da lokaci wanda ake a kwanukan zulhijja wanda dole sai ya hada da tsayuwar arba Eh, in- in- in- in bai samu waɗannan ba to ba zai sunan shaji ba kowane lokaci kuma ana iya zuwa a shiga haramin maka daga miƙafi a irami a je a yi tawafi da sa'ayi ana ce wannan umra to kuma shi shi umra ko da lokaci ana yi ko da lokaci ana yi ana yi, ko da lokaci a shekara to kaga kenan wanne ne aka wajabta ma mutum ta yi wata ce ai hajji aka ce to a wurin mu hatta da umra umra ma wajibi ne kamar yadda hajji ya zama wajibi haka umra idan ka sami halin zuwa umra a lokacin umra ba- ba a lokacin hajji ba to hajjin ya umran ya zama wajibi haka umra wajiba ce a kan mutum akalla sau daya a rayuwarsa kamar yadda yake hajji hajji wajibi ne a kansa sau daya a she- a- a rayuwarsa saboda haka idan ya ba masu duka biyu ya yi shi kenan ya gama in ko ya sami dama wata ne umra ya sauke waje- umran wajibi hajjin wajibi ana binci akan ci masa hajjin musulunci to wannan ba- wannan wannan hukumce hukumce hajji eh, ba tafsirin zai kawo shi ba ainihin ah, ba- babi ne mutum zai zai- zai- zai- zai bai bukaci ya karanta na san ko ya karanta babin akwai masa'il za su dinga tattasuwa daban-daban daban-daban yana so ga kyau ga duk wanda za shi haji ya- ya- ya- ya- ya- ya je ya san me ma'anar haji duk wasu mutane gaskiyar magana suna zuwa maka ne Ya- ya sami zuwa ya je maka to ka je haji ne ba ka je maka ba duk da yawan mutane maka suke zo su yi ta murna sun je maka su dawo amma ba san ma'anar haji ba haji aiki ne wayansu ayyuka ne ake yi ya ya hada da wayansu wayansu abubuwa da ake eh, ake sa su a zuciya kaman kaman niyya akwai kuma wayansu kalamai da ake yi akwai wayansu ayyuka da ake yi akwai abubuwan da ba a yi akwai daga duk sai ka kiyaye su ka san yadda ake yin wayannan to sai sai kai haji sosai ka ka je a babban matsayin bakon Allah ne ka ziyarci Allah inda ya ce maka ka je wato imanin ziyartar Allah to Allah ne ce ka je wuri za ka yi wuri ka ga kai ka ji kada da wayan nan Allah din yana wurin bane ka je kai kai kai kai imtithali da umurnin sa na kai ziyaran inda ya ce ka ziyarta to amma mutane da yawan gaske sukan damu da su je dai kawai su je dai su su ce sun sun tafi maka sun ga nan sun dawo ba su ai ai su ta su ta abubuwan da ba a ce a yi ba su abinda aka ce a yi kuma su ki su kuma shi kenan su je su dawo to kai mutum ya je haji wannan na dan nan din da idan nisa nake faɗin wannan naga a nan wajen sharhi din nan ya kawo magana mai tsawo dangane da al'amarin haji waɗanda ba komai za mu karanta ba tun da yake gaskiyar magana ba muna ba muna hukumce hukumce ba ne muna tafsiri amma dai abin da ya zama lazim mutum ya sani shine allah ta'ala ya wajabta haji amma minista ta din nan duk magana ce doguwa shi ma a mahallinsa amma za mu karanta wa'yansu ba da ruwa yan kaɗan daga ciki akwai cewa ainihin a cikin kafe daga imam sadiq alaihi salam yana cewa ya ce ani bihi alhajja wal umrata jami'an da annahuma mafruḍan abin nufi a nan hajji da umra gaba ɗayan su domin cikin su wajibai ne an fahimta ai wajibi ne mutum ya umra eh wajibi ne hajji eh saboda haka wa amma lillahi alin nasu hijjul baiti wanne ake nufi duka biyu ake nufi sami hali ne umra kuma ya zama in ya in bai umran ba kafin haji ba halin me zai yi kamar yanzu mu kaddara wani ya ce maka ka zo mu je umra ka ce aini ban yi haji ba sai ka ce abinci ce za mu je mu dawo cikin ramadan din nan ne sai ka ce aini ban yi haji ba zai ka ci a tun da damar umra ta samu sai ka je ki in ka samu damar hajji din kuma sai ka yaji to to kuma menene minista da ilaihi sabila nan ya ce an samu ruwa daga imam sa da ya ce as-sihhatu fi badanihi wal qudratu fi malihi lafiya a jikinsa da samun iko a dukiyarsa akwai shi da lafiyan jiki akwai shi da dukiyar da zai iya haji Eh, a cikin kafi da tafsirin a yashi duk daga gare shi da imam sadiq na alai salam ke cewa an tambaye shi dangane da menene sabil din na yace yace an ya kuna lahu ma ya hujjabi azabun kulake ya zai mana da abin da ya hajji da shi kaga abin da ke haji zai haji da shi yana bambanta daga lokaci zuwa lokaci kaga nan an abin mu damu da karanta ruwaya ne za ka ji an ce yana da za da rahila yana da za da rahila to yana da guzuri yana da yana da yana yana da yana yana da taguwa ko godiya ko doki ko jaki ko abin da zai hau yana da doki abin abin hawa yana kuma da guzuri shikenan ya lafiyar jiki ga kuma ga dokinsa lafiya lau zai iya zuwa to yanzu yanzu dokin ka menene yanzu kana da doki a ɗaure ka je haji kaga kaga yanzu abin da ke nufi kana da dukiyar da za ka iya siyan tikiti kenan ka biya sauran abubuwan duk da duk abin da ake yi ya zama da ya zama lazim a yi har da su allura har da su fasfon duk abin da ya zama lazim lazim tun da haji ne ya zama wajibi to sauran duk abin da wannan wajibin ba zai yi ba sai da shi duk sun zama mene duk sun zama wajibi saboda haka yanzu yana iya canza daga zamani zuwa zamani gobe kada wani kidahumi ya ce mana ina hadisin da ya ce a yi fasfot bid'a aka a kawo mana inda annabi ya ce a yi fasfo a ce sai na ɗauki hoto ila kawai inda aka ce annabi ya ce a ɗauki hoto to ƙida humi tun da yake dai yanzu dai ba za a haji ba sai da waɗannan ko kuma ya ce ka ce ina hadisin da ya ce a yi visa ba wani ba ruwana da wata visa Allah ya sama haji kawai ko ta ko ina sai na shi to to ƙida humi duk abin da ya zama a wannan zamanin lazim ne ya kai ka ga haji ya zama mene ya zama wajibi Allahumma sai dai wani ne yin da maka abin da sarahatar haramun ne an haramta maka wannan kuwa an fahimta ya kasan ku ba za a ce yanzu za ka ji haji ce ka saba ma Allah ka yi ka da saba ma wannan kuwa amma kan ka ce mana idan a dace an ce rahila wa zat sai mu ce yanzu rahila din mu shi ne kana da iyan abin da za ka iya siyan duk abin da ya kai kwanon mutane suna zuwa hajji ta hanyoyi daban-daban wasu suna tuka motarsu da kansu su tafi suna kusa-kusa da wurin ne sai su shiga motarsu ka ga mutum da motar kansa da ita ya tafi abinci wani kuma ya tafi da wasu gungun mutane masu tafi da bas ɗinsu su haɗu su je da bas ɗinsu su je su dawo abinsu wasu kuma su shiga ta jirgin ruwa su je sauka ta jirgin ruwa sannan wasu su bi ta sama wasu ta jirgin ƙasa wasu ga sunan wasu ta kowane abubuwan duk da ake hawa a tafi ma'ana dai yanzu kana da abin da duk zai yi ka kai ya zama shi ne imkaniya din da kana da lafiyar jiki da dukiyar da zai ishe ka yi kamar ya ce nan as-sihatu bi badanihi wal qudratu bi mali kaga wannan a kowane zamani yayi daidai lafiyar jiki da dukiyar da ya isa mutum ya yi haji ya wadata a kowane zamani nan ga sunan daban-daban da ka an ce a wani ruwaya an ce yana da ya tabbatar hanyar lafiya lau ba yan fashi a yi kaza ga sunan rayuwai daban-daban zai mace duk wannan zamanin duk dai to shi kenan ya aminta a hanya din ba za a gama da yan fashi matsala ko kaza ko kaza kaza sun ce to duk dai in dai zai yi wuri a tafi dai da wani abin da yake yiwuwa shi ki shi ne ma'ana minista za a ilai sabila ke zan tsallake mana durayen minista za a ilai sabila ne to inda ya ce wa man kafar fa inna la ganiyun anil alamin qila wada'a كفر موضع من لم يحج تأكيدا لوجوبه وتقليدا على تاركه yace ainihin an ce wannan an amfani da kalman kafara saboda a ƙarfafa ainihin wajibcin haji kuma a gallaza a kan wanda ya bar haji sai aka magana ba a ce wa mallam ya hujja ba fa inna la gani a ko wa man taraka ba ko wa man aba ba sai aka ce wa man kafa ba kaga an ɗauko magana da ƙarfi a cikin faƙi da kuma a cikin wasiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa zuwa amirul mu'minin ya ce ya ali tarikul hajji wa huwa mustati'un kafir قال الله تعالى ولله على الناس هج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن يا علي من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامه يهوديا او نصرانيا a cikin wasu yin annabi ga ali alayhi salam yana cewa ainihin wanda ya bar hajji alhali dai iya kafiri ne wanda kuma domin allah ta'ala ya ce wa man kafara wanda kuma ya ce ali wanda duk ya ya- ya- ya- ya jinkirta hajji ya sawaf alhaji ya sauka sai ya yi amma sai ya jinkirta sai daga baya ya yi to allah zai tashe shi ranar alkiyama ba yahude ko ba nasari a cikin kafi da tazim daga imam sadiq alaihi salam man mata wa lam yahujja hijjatal islam wa lam yamna'ahu min dhalika ah, hajatin ta- tajhafu bihi aw maradun la yatiqu fihi alhajja aw sultanin yamna'uhu falyamut yahudiyan aw nasraniya wanda ya mutu bai hajji haj- hajjin musulunci ba muna ce ma hajjin farko wanda mutum zai yi na waje na wajibi ana ce mashi hajjin musulunci sauran hajjoji da zai yi wanda ba na wajibi ba ya zama mustahabbai wanda ma na hajjin musulunci wanda aka dora masa dole a matsayin sa na musulmi lazim ne wannan to shine ake ce mashi hijjatul islam Hajj- hajjin da mutum zai yi na farko na fata na iwa mutum ya hajji ya zama bai yi hajjatul islam ba da zama wannan ababen hajji zaka gani alal misali wani wani ya ce ka je masa hajji kai baka taba hajji ba amma ya biya maka ka je kai masa to in ka je kai kayi haji kai kayi haji amma kai kayi ma malam bala'i kasar saboda haka yanzu kai in ka samu hali sai ka je kai naka in ka je kayi ma wani to kayi kayi haji amma baka yi hijjatul islam ko in su duru wannan yana maganin shi na nan a cikin a fi- a cikin- a cikin fiqhu a ji wannan bayanin ba fiqhu ba hukunci muke ba to wanda ya mutu bai hajjin musulunci ba ana bai hajjin wajibi ba kuma ba abin da ya hana shi bai wani ainihin talauci bai hana shi ba wato gashi da hali amma kuma yana da wata bukata wanda gara ya sarrafa wannan halin a ga wannan fiye da ya je haji a sarrafa kana da hali da ya isa a je haji amma kuma akwai ka da wata bukatar da kuma ita kuma ita ma wajiba ce masala kana ka- da rura ne ke wannan wajibi ba sai ka ce to bari ka ɗauki dukiyar da jaji ba ai baka da hali kenan baka da hali ke ko ba lura ba kana da hali amma kuma akwai wata bukata kamar dukiya ta zo maka kuma dukiyar nan ta isa a yi gida kuma kai mabukaci ne ga gida ɗin to amma ta isa ya haji wanne ya kamata ka gabatar in gi- in gidan ne a ham sai a gabatar da shi ko aure kamar kai goro ne kuma wannan kuɗin ya isa ko wata zuru ya isa ya aure kuma ba ka kai mabukaci ne ga auren to kaga kai baka zama musnadi ba sai ka sarrafa shi to in wani ya nufi in ba in ba wani wata bukata ne wanda ta zama lazim a yi ta maimakon hajji ba ko kuma ciwo wanda ba zai iya haji tare da shi ba ko kuma wani sultani ya hana shi kamar a ce ainihin ko a ƙasar ku an hana ka- ku- ku je haji ko kuma can wajen an hana ku ku je can ko a hanya an hana to ya ce to ya falle mutu yahudiyan au nasraniya a cikin tazim daga imam sadiq dangane da faɗin allah ta'ala wa man kafara ƙala ya ani man taraka to kare man taraka shine man kafara an bayyanta ai kada masu wanda ma- masu harbin kaulasa su ce to kaga kai ya fita musulunci ma'anan man kafara man taraka a kuma a kun ruwa kuma daga imam kazim an tambaye an a dan uwansa alai tambaye shi man lam yahujja minna faqad kafara qala la walakin man qala laysa hadha hakaza faqad kafara Ye- ye- wani a dan uwan imam kazim mai suna ali ya ce masa wanda bai ji haji ba a cikin mu ya kafirta kenan sai ya ce masa a'a wani sai dai wanda ya ce hajjin nan ba dole ba ne kasar ko kuma ai bai ma kamata ba a yi ko wani abu mai kama da haka kaga shi wanda ya yi tarafi da cewa hajji wajibi ne amma bai yi ba ba kafiri ba ne, ba shi ne ma'ana ba to kaga sannan kuma a wannan fadar kashani yana da wani bayani da ya je ce wa dalika la'annar kubra yarji'u ila al-itiqadi duna al-amal domin kafirci yana koma ga aƙida ne ba yana koma ga aiki ba ne itikadi a zuci na addini yana da yana ɗabaƙoƙi uku kamar ke ce yana akwai itikadi a zuci furuci da baki aiki da gaba to ina kafirci yake zuwa a itikadi Ida- idan mutum bai aikata wajibi bai yi itirabi da cewa wajibi ne amma bai yi ba ya yi mai mai laifi ne ba kafiri an bayyana Allahumma sai dai in a yi tikadinsa an ce wajibi ne ya yi itikadin rashin wajibcin sai dai kowa kwanan kaga ya koma aƙida ke to sai ce fa qawluhu ta'ala man kafara aw ma- ay man lam ya'taqid far- far- ah, fardahu aw lam yubali bi tarki fa inna adam al mubalati yarji'u ila adam al i'tiqad ma'ana wanda wanda- in ma in ma ka ko ba babin babin kafirci yana nufin kenan wanda ya bashi yana ganin ba wajibi ne ba ko kuma bai damu da shi ba domin rashin damuwa da shi a matsayin itikadin shi ba zai hajji ba me yasa ba zai yi ba a rashin ka san akwai in yana iya kaiwa mikidarin cewa shi bai ɗauka ma ya hau kansa ba ne to sai kuma kan aƙida kaga kubur zai kuma itikadi ne dole al'amal to a cikin ayashi kuma daga imam sadiq aka samu ruwa ya ce eh, daga ma- man man kafar ya ce huwa kufurun ni'am to kaga wannan zahirin magana kufurun ni'am shi ne muke ce butulci da hausa Eh, saboda kafirci yana da ma'anoni daban-daban akwai ka- kalma um, a luga akwai mustara Mus- mu- mu- mu- kalma a luga ainihin ma'anan kubur shi ne rufewa kafara ma'anansa da fana ya bizne saboda haka ne ma ya zo a buga a cikin alkurani yujibul kufara na batu a cikin alkurani aka kira ma- manoma aka ce musu kufar karfa ka ga wani wani ka ce ya kaga ko kai ga manoma ka ce ayyuhal kufar karka ce masa haka So, ainihin an- wannan an yi amfani da wannan kalman a ma'anansa na huda saboda su mai manoma suke yi suna bizne iri a- su tona rami su saka iri su bizne to shi kuma bizne abu shine kofa sai aka ce masu masu bizne ba kai bakan ga ma- kamar masu masu shuka eh, kudu- eh, su su gero da dawa da masarar mai suke ba suna haƙa rami su bi bizne ba musamman ma doya ma har kabari suke mata su mata kabari mai kyau kafin ta tsoro to kaga ainihin sai aka ce musu masu bebezewa to da wanda ya ga gaskiya ya rufe ya san ita ce ji ba kabar sai aka ce to gaba to daga nan kuma kalma kama kama sai aka ana amfani da ita da cewa akan cewa shi ya ya ya ki yarda da abin da ya zama wajibi da kamar ya ki yarda akwai Allah ko ya ƙi yarda ya cewa shi Allah ne ya cancanci bauta ko ya ƙi yarda da abin da Allah ya sauka alhali ya sani to wannan wannan kalma musalaha wanda ta koma take nufin ya fita daga da'irar musulunci wanda yanzu ta ta zama sassauƙan abu a wajen mutane suke ya- ya- yawo da ita a tsakankanin al'ummar musulmi su shirya da la'ila lamar da su ga su watsa musu akan cewa sun fito da su daga da'irar imani daga musuluncin gaba ɗaya wanda ba su da haƙƙin hakan to bukar kan mutum duk inda ya ga irin wannan kalmar ya dauka ya sa to kaga ne yace a a zahir ma wannan yace a tafs- a tafsirin Aisha da ruwaya daga Imam Sadiq yace kufurun ni'am ake nufi, butulci ke shine ka- ka- kafircewar ni'ima kuma a har walawa yace kuma ya'ani man taraka yawa to haka kuma an sa an sami ruwaya cewa farkon wannan aya da ta sauka goshinta manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi ya tara ma'abuta ya ce arbabul milal aka ce itimalan akwai yahudu da nasara kenan da musulmi duk sai ya ce masu eh, inna allaha kataba alaikumul hajja fahujju فآمن به ملة واحدة وكفرت خمس ملل sai milla ɗaya wato musulmi kenan ɗan musulmi su suka imani da shi sauran suka ƙi fa nazalat wa man kafara qila wa qad akkada amrul hajj fi hadhihi al-aya wa huwa wuju- min min wujuhi dilala ala wujubihi bi sigati al-khabari wa ibrazihi fi surati ismiya wa i- wa wa iradihi ala wajhi yufidu annahu haqqun wajibun lillahi ta'ala fi riqabin nas wa ta'mim al-hukm awwalan wa tahsisi fa innahu ka'idahu ba'da al-ibham ya ce ainihin aka ce wannan karfafa batun hajji ne kuma da, ha- da, da, da sigar da ta nuna wajibci ta ba da bayanin shi a sarari ta kuma ambace shi da su- da- da sun- da sunan da yake nuna cewa haƙƙi ne na allah a kan dukkanin mutane ta kaga amata kenan sawa'un wan- wanda ya yi imani da wanda bai imani ba wannan hajjin ya hau kan kowa da kowa min annas muminai ne annas kullum nas hadda maguzawa hadda maguzawa hadda wanda ba sai da Allah ba hadda ba sai da Allah ba har wanda bai bai- hadda yahudawa da nasara hadda su amma ai hajji ma da sharadi ba ko ba lura ba yau ba a ce ba a ce wa ainihin eh, wanda ba musulmi ba in yaje shi ma sai ya ce ai Allah ya ce ina ba da- ba za a karɓa da gare shi amma ya hau kansa yayi sai dai akwai matakan yi daga ciki kamar misali sai ka ce ba za mu yi hajjin ba ma'ana tun da sai an shiga musulunci to sai ce sai aka yi ta'amimi da farko sannan kuma aka yi tasisi aka ce amatan ilina sannan aka kayyade aka zo aka ce ga ga kuma wa'anda ta hau kansu kuma da ambaton barin hajji ko kafirci saboda ainihin aikin kafirai ne da kuma inda Allah ta ce ai, shi mawadaci ne gan- gan- min anil alamin ya nuna ta'amimi fa in wa man kamara fa inna Allah ganiyun anil alamina alamina alamina kowa da kowa kenan duk mutane ke ka gani kaga kaga sai aka yi ta'amimi Allah ya wadata gabarin kowa da kowa bai ce ya bara- bara- wadata gabarin eh, musulmin da basu je hajji sai ce ya wadata gabarin dukkanin talikai wannan kuma ainihin kaga eh, mubalaga ne wajen yin ta'amini kuma nuna cewa ainihin wadatan allah din nan gabarin masu ma- wanda ba su yajin ba wa hujja ne da kuma s- nuna ainihin allah ya fushi da wanda ya ƙi bin abin da wannan abu da allah ya kallafa masa to kuma shi a cikin wannan aiki na hajji akwai abin nan ya ce kasirin nafsu ne ana wato mutum akwai akwai kankan da kai domin a yadda ake yin haji ana kankan da kai ba ba- da kowa da kowa akan yi shiga iri ɗaya ba ka bambance kowa kuma kowa ya yi aiki iri guda sannan kuma muta- mutane su su yi tawali'u ya zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma akwai gajiyar da jiki akwai sarrafa dukiya akwai guje mai sha'awace-sha'awace da fuskantar da fuska ya zuwa ga Allah Wanda- wanda ya je hajji yakan- yakan yakan yakan ninya ne ya bar abubuwa wa'insu abubuwa duk sun halasta a ba- in ba a lokacin hajji ba sai yanzu sun haramta masa a lokacin hajji ya haramta masa wa'in abubuwa da daman da sai wanda suke halas ne a sauran rayuwa ya zama ya fuskanta ya zuwa wa'in wani aiki wanda yake manta jikinsa da irin abubuwan da yadda mutum ga damu da jiki wajen yi su ado ya sa wannan da wannan sai aka ce kawai ba shi ne ra'ayi kuma ya ya- ya- ko ko ya- ya ya- abubuwa da na jin daɗi duk ya kawa ya zama ya kankan da kai ya koma zuwa ga Allah har a wasu bayan da baki kuma yana tunatar da shi kamar kamar taron tashin kiyama da yadda za a taso zikau kowa yana ɗauke da kayansa tun ba a za tsaiwan arfa'in nan da zubowa zuwa mujime ka ba sai ga kaman ana kaman ana kaman an taso daga kabari za a tafi matattara to ka gani lokacin kowa ya shiga to ka ga wannan abu- saboda saboda abu- alfanun da ke ciki haji sai Allah ta'ala ya wajabta ma mutane saboda Allah ta'ala ya kan wajabta ma mutane abu ne bisa maslaha na kansu wato in wani abu ya zama lazim in suka yi shi za su amfana in kuma suka bar shi za su cutu kuma su mabukatu masu bukata ne zuwa ga wannan amfana kuma mm, ya kamata su guje ma wannan cutuwar sai ya ce masu wajibi in abu in aka aikata ya ce lazim za a cuto la mahalata in an bar shi kuma za a amfani sai ya ce haram saboda haka ma- ana la'akari da maslahan su mutane saboda haka ne ma ya ce wanda wanda bai yi ba dama Allah ba ba mabukaci ne ga wani ba domin ku ne aka wajabta muku haji to ina ganin zan zan takaita mana magana a rangane da al'amarin hajji din na ga da dan magana da yawa akwai yan ruwayoyi masu yawan gaske amma dai ina ganin kawai shi kenan ni ba na son ya zama karatun ya zama ya koma ainihin muna musamman babin hukumce-hukumce ban cika son kawo mu tsaya mana hukumci in aka bada dan kaɗan yawon to wannan abin dan karanta mana kaɗan daga ciki akwai a cikin misbahul shari'a daga imam sadiq yana cewa ka sani cewa allah ta'ala bai faranta hajji eh, kuma yake ɓance shi daga sauran ɗa'a domin eh, kansa ba kuma bai sunnata ma annabinsa sallallahu alaihi wa sunna na munasakoki domin wani abu ba illa da ya faɗi abubuwan lil- lil- lil istidadi wal isharati ila al-mauti والقبر والبعث والقيامة wato sai domin ishara ya zuwa ga tanaji domin a yi tanadi da yin ishara ya zuwa ga mutuwa da kabari da tashi ba da fashi ranar alkiyama da wa fadl bayanin sabiqat min ad-dukhuli fil jannati ahlaha wa dukhulun nar ahlaha bi mushahadati manasikil hajj min awwaliha ila akhirah li'ulil albabi wa ulina da kuma yadda fadalan wanda suka wanda suka suka riga ya zuwa shiga aljanna da yan aljanna din da kuma masu shiga wuta yan yan wuta da da wanda mutum zai iya ganin zai ga irin wannan a munasakan haji daga farko zuwa ƙarshe amma ga masu hankula akalla in ba ka ga wannan ba za ka iya gane da zai tunatar da kai tashin kiyama lalle to babi na da magana na gaba wale a hadar kitabin da mutakfirin da yadda lama karanta nan gaba insha insha Allah zan takaita a zan insha Allah yau sha bakwai ga watan ramadan ran sha bakwai ga watan ramadan akwai wa'yansu waƙa'i wanda a baya muka rika karanto wasu daga ciki yaka yanzu ma ɗin zan karanto mana wasu kaɗan daga cikin waƙa'i ɗin sha bakwai ga watan ramadan ban yi magana dangane da haihuwan imam hassan al-mustapha ba shekaran jiya da ma jiya na son yi amma dai alhamdulillah daidai gurgudu mun ɗanyi ɗan abin da muke yawa lokacin buɗe baki akwai mai akwai a gudanar sha bakwai ga watan ramadan akwai mai irajin manzo rahama sallallahu alaihi wa a shekarun farko na aiko shi wanda Allah ta rashi subhanar zai asara bi abdi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-akthar alladhi barakna hawlahu dulma ruhu min ayatina mi'rajin nan a wani kauli a ranar sha bakwai ne ga watan ramadan nan za ka ga ruwayoyi daban-daban kamar a wajen ama suna cewa ainihin mi'rajin annabi ya kasance ranar 27 ga watan ah, rajab wanda muke ce ma lailatul mab'ath to kuma a ruwayan miraji akwai wannan ba lamu na fata har akwai sha bakwai akwai ma ishirin da ɗaya ga wata ramadan saboda mene miraji ba sau ɗaya ne annabi ya yi ba mu muna da ruwaya wanda ya inganta a wurin cewa ainihin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi ya yi miraji zuwa saman bakwai sau ɗari da ashirin saboda kaga in aka sami mi'raji wata rana ka gan shi a wata rana karka ce a ai mi'raji rana kaza ba sau ɗaya ne aka yi mi'raji ba to kuma mi'rajin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi zuwa saman bakwai da gangan jikinsa ne duk yayi ba da- ba ba ba wai ba da ruhinsa ba wai a cikin wani da yawa da cewa a mafarki yanzu da Allah idan ka ta- idan ka zo ka ce mana kayan mafarki ka ka ganka ka zama tsuntsu kana tafiya a sama tare da tsuntsaye za mu yi mamaki na tambaya ne don ka ce ka je sama ta ɗaya ba to menene na mamaki a ce annabi wai ya yi mafarki ne wato wasu mutane ne suke neman su nuna cewa mai iraji ba daga manzala da gangan jikinsa ne ya je sama to ɗai ɗai daga sannan kuma rana shahararren abu da aka sani a rana mai kamar ta yau shine badar kwamawan badar a shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah wanda ake ce ma ba- badarul kubra don akwai waƙa'i na badar akwai akwai badar sugura babban badar din wanda aka kwama wanda yake mashahurin magana ya nuna cewa ah, manzo Allah yana tare da mutum 313 ne wannan ya shahara cewa 313 ne adadin mutanen badar wanda suke tare da manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi. wanda aka su kuma bangaren ƙurayshawa da wanda suke suka taimaka musu bangaren mushrikai kenan su kuma mutum dubu da yan kai sun ninka su har sau uku sannan randa kafin a kwama ainihin har abu jahal ya ce musu a kalata jazo wato ainihin ya- raku- rakumin ya yage gungun ciyayi shi kenan ya ga ya gaba wato kamar ka ce loma daya ya ce a wannan an gaba cewa kinta ta musu su sannan su su ƙurasha sun zo da yawa da- da- da kayan fada da shirin faɗa da fushi shi ko manzara rahama sallallahu alaihi wa alihi shi da ah, masu goyon bayansa ya bai fito da nufin yaƙi ba su ba sun za a yaƙi ba sun fito da nufin yaƙi ba kuma ba su zo da kaya- ba- da kayan faɗa ba mafiyansu ma ko takobi ba su da don haka dai abin ya zama yaƙi da yawa wasu da sanda suka yi to sannan kuma suna fama da rashi ana fama da talauci kuma cikin watan ramadana ne ana fama da talauci a lokacin nan a lokacin ainihin ah, azumi bai sauka ba ba wajibcin azumi bai zo ba ba a rubuta shi a ramadan ba don shekara ta biyu bayan hijira aka yi bana to sannan su- sun- suna suna da rauni ga talauci sun tsammaci za su tsere ayarin mutanen maka ne su karbi abinda mutanen maka suka kwace musu na dukiyoyinsu sai ya zama ayarin fatake din ya sulale ya na maka su kuma can ƙwarsha sun ji labarin za a tara dukiyarsu sun gudu- sun zo da nufin faɗa to da suka ji dukiyarsu ya je gida suka ce ba bukatar a yakin amma kuma dai su- wasu suka nace sai an ji an yi wanda ya fi nacewa shine abu jahal ya ce dole su je su kece rai aka kuma rana aka yi yau- allah wanda allah ta ake zuwa yau malta kalja yau malta furqan yau malta kalja ma'an rana marar rabiya wanda ta rarraba wake kan wake tare da allah a sarari duk da yake duk da mai- makiyasan zahiri ba yadda za a yi runduna na mayaka karfafa da kayan fada da fushi su ninka wasu raunana har sau uku sannan a kwama raunana su yi masu ko da gani wannan aiki ne na Allah ta'ala to badar akan tuna da- da shi a daidai wanda kusa rola aku cikin waƙa'i na ranar sha bakwai ga watan ramadan sha bakwai ga watan ramadan shekara na ta hamsin da takwas bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. a rana mai kaman ta yau mu'awiya ya kashe aisha matar manzo Allah sanadiyan hakan ko dunya ne ne madansa yazidu a ɗauka madansa yazidu mubaya'a ne sai ita aisha ta ce ba- ta ta musanta mishi to shi ne nan sai ta ce ta ce da shi katalta ahi muhammadan wata da akhadar bi ali yazid aka ta ce ka kashe dan uwana muhammad muhammad bin abubakar wanda eh, ma'awiya ya kashe shi Yes, ya yanka jaki ya sami jaki aka farke cikin jakin aka saka jikin muhammad bin abubakar aka sa a wuta aka kora musu to kuma aka ce tun daga nan ita aisha ba ta sake cin gasashen nama ba tun da ta ji an gasa ɗan uwanta ka ce yanzu ka kashe ɗan uwana sannan ka ɗora ɗanka to sai ma'awa ya ji tsoron cewa za ta tada mashi balli to shi ne sai ya je madina ya ce ta zo alhali ya sa an an yi rami an sa masu an sa guba a kan masun ya sa a kai shimfiɗa tana zaka ya umar ne na zaune nan ta zauna masun suka sassoke ta ta mutu nan take tun da shi sarki musulmi ne to sai aka yi jana'izu kowa ya shiru mu ne dai muka ki shiru na sha faɗan wannan in ce in wani ya isa ya ce ƙarya ne ya gaya mana ya aka yi kashe ta aka yi kuma mu'awar ya kashe ta to akwai wasu waƙa'i a ranar wa'annan wa'ansu ba ba ni bukatan ambata ga su nan wasu mai bukata yana ya karanta dan bari ya kanta ya insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shirya da ke ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها النفاق وأهلها وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفناه وما عرفتنا منه فحملناه وما جهلناه فعلمناه وما قصرنا عنه بلغناه وعدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين يا رب